الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله بسم الله قواعد شافي نوى شافي نترى ina mu zai zama na goma kenan ina za mu tashi ja'ala sheikh malam ya sanya wannan littafi na ƙa'idojin sallah ala samaniyata ashara baban abu sababi babi guda goma sha takwas ya yi ta babi goma sha takwas liya shifa ma bika min al'ashkal ka gane a yi domin ya yayi abin da yake tare da kai min al'ashkali na rikice-rikice yawancin nuskar a ƙawa'idi ta zo da wannan min al'ashkali amma minan iskali ne iskal shi ne abin da ya shafi rikici mushkila rikitarwa shi ne iskali amma iskali yana ɗaukan kamanni ka gane ya yi daga a shaklu kama shakaluhu kamanninsa jam'insa a shikari ko kai fa naka kai ma dai a saman ne so ashkali ko iskal eh ashkali duka ya kawo amma abin da ya fi dacewa ya kashi fa ma duka minar iskali daga mushkila kenan ya yayi abin da yake tare da kai na mushkila rikicewa akan sanin hukunce-hukuncen sallah kala sheikh shehu ya faɗa yauwa a ƙasar hausa za a ce ko a zamanin da aka ce shehu to guda ɗaya da ɗan hudu shi ne ya yi wannan lissafi na kawai can ma da yake ja'ala shehu ya ce maka shehu usman gudu fodi ba to ai a zamanin da ya yi shi ba a bukatar ta faɗi sunan aka ce shehu kawai daga shekara arba'in hamsin zuwa baya ko mutum aka ce shehu to kar ma ka tambaya kan usman a wannan kasar da najeriya niger kamaru da wani yanki na chadi inda aka ce shehu dai shehu usmanu ka gane ai to waɗanda suka yi wa littafin muƙaddima suka rubuta wannan ba sa buƙatar ta'arifi na shehu usmanu yasa suka ce kawai shehu ya ala shehu wannan wani malami na je yana faɗi asali shehu ɗan waje da yi domin ya yaye wa ɗalibai iskali na rashin sanin hukunce-hukuncen addini shi yasa kada an ce kawai ja'ala har shehu aka ce kala shehu shehu usmanu ibn fodi Allah ya kara masa yadda yace wato waye shehu al-faqih masanin fiqh al-imam kuma shugaba yace ila fara'idu salati an sanya farillan sallah 15 goma sha biyar اتفق عليها مالك yace imamu maliku والشافعي ده إمام الشافعي وأبو حنيفة ده أبو حنيفة وأحمد بن حنبل ده إمام أحمد بن حنبلي دكان اتفق عليها في اتفاقي أكنتا cewa farillan sallah ba sa wuce goma sha biyar to alhamdulillah masha Allah sai ne to da ba ba sani a da ba sun sani mana ba su dai su kushe ne ba ka ji wasu ta ba ka ji ya ce wai wa man arafa hada alqawaid fa kad arafa salat wa man lam ya'rif la ya'rif shay'an min dinillah da wannan suke suka bai san komai ba addini ka jima wai baka san komai ba baka san qawaidi shi kuma ba littafin sa yake nufi ba qawaidu salati qaidojin sallah kun baka san qaidar sallah ba ka ba addini sai suka juya ma'anar zuwa ga maganarsa shi kuma ba akan littafin sa ko akan maganganun sa ba a'a yace wannan ka'idoji ne na sallah wanda ya kanta ita wa ka'idojin ko a ina ko a wani littafi ka je kafin shi yayi kawaidin da ba ka'idojin sallah abinda ake faɗa a littafin da babu shi a littafin da suka gabata sai yanzu ya kirkiro eh yace niyya farilla ne kabbara harama farilla ne karatun fatiha farilla ne ruku'u dagowa daga sujjada sallama shi ne fara fada a gunsa aka fara sai cewa farillan taimama bugun ƙasa na farko shafar fuska shafar hannu zuwa wuya shi ya fara fada wankan da na ba farilla ne shi ya fara fada ƙa'idoji yake gaya maka in ka san waɗannan ƙa'idoji da ya kawo su a wannan littafi ko ma a ina ka san su ka san yadda ake alwala ka san yadda ake taimama ka san yadda ake sallah ka san yadda ake wankan janaba wankan haila wankan biki eh ka san hukunci azumin wata ramadana eh to ba shi ne addini ba mutumin da bai san wannan ba ya san wani abu na addini to magana ba kan hanya take na'am ina ne ahalari na'am shafi na sha takwas ko na sha bakwai? Na'am. Insha Allah. Fasulun, rabewa insha Allah na waƙi buludu abubuwan da suke warware alwala a hadasun na farko akwai hadasosi, jami'in alhadasu. in ka je a shimawi zai gaya maka kamsatu su biyar ne hadisi salasatu min al-qubuli wa ithnani min al-dubul su uku ne a su biyar ne uku daga cikin biyar suna fitowa daga gaba su ne fitsari mazi da waji guda biyu suna fitowa daga dubura su ne bayan gari da kuma tusa to nan ba sai ya gaya maka ban ka je gaban za ka san su idan ɗayansu ya faru ya fito a jikinka to alwala ta warware wa asbabun da kuma dalilai dalilan ne dalilan hadasin bai ce maka asbabul ahadasi ba amma su yake nufi alhadasu wa asbabuhu yawa hadasi da kuma dalilan da suke jawo shi shi ma an kaje a shimawi zai gaya maka ka gane yayi wa min al-asbab allati tanqudu al-wudu'u an-nawm ko wal-lamsu duk ya kama da kashakashan su baccin da yake sa da yake kada alwala da wanda baya karyawa ita ma shafar da wacce take karyawa da wanda ba ta karyawa da irin su masu zakari da ka gane ai da irin su al-ijma'u ko duka suna cikin asbabu nawaqidul wudu'i sabubban da suke warware alwala nan ba sai ya kawo maka su ban kare a shimawi da zaka same su fal ahadasu to ga hadasosun abin da ake ce masa hadasi albawlu fitsari hadasi ne in ya fito yana warware alwala wal gaizu da bayan gari hadasi ne in ya fito yana warware alwala wal rihu da hutu ita ce tusa sababi ne wanda in ya faru yana karya alwala wal mazi da mazi walwadi da wadi duka wannan dalilai ne da suke warware alwala eh ba dalilai ba hadasi su ne al'adasu asalin hadasi wanda kowannen su ittifaqan ba sabani fitowarsa yana warware alwala wal asbabu dalilan da suke warware alwala annawmu sa'ilu bacci mai nauyi baccin sai yayi nauyi sawa'un ka dala au kasura ya yi tsawo ne mai nauyin ko kuma ya taƙaitu gajere ne inda ya yi nauyi kawai ya kare alwala wal igima'u da suma wa sukuru da maye wal junun da bugun aljani wal qublatu da sumba na sha'awa yana wurin alwala to alhamdulillah sai mu tashi wa lamsul mar'a sai ne ashbawi bismillah wancan ya daina zuwa to ya bude kaman zai dinga zuwa kuma ya daina ya ga mutabi yau shi ya fa to bai mana sallama ba yana sai ya gaya mana ina za a tashi farko ne bismillahir rahmanir rahim wa anuhukum bainahu mala a wannan nuska ya bude littafin da ayar alqur'ani don kasancewa shi gafin fiƙihu imma ko dai yana fassara maka alƙur'ani ko yana fassara maka hadisin manzo Allah ina fata an gane shi yasa ya kawo wannan aya wa ni hukum bainahu Allah ya ce ya rasulullahi kai hukunci bainahum tsakanin mutane bima anzalallahu da abin da Allah ya saukar da abin da zaka kawo na hukunci to ka tabbatar kana da asalinsa a cikin littafin Allah wanda Allah ne ya saukar da shi duk abin da zaka ji an faɗi hukunci ko dai Qur'ani ne ko manzo Allah ne ya bayanin sa wanda dama da gobe sa ake karba ko kuma an yi istinbadi a cikin Qur'ani da hadisi an fitar da hukunci ko kuma an yi kiyasi na wata mas'ala da ta yi kama da ta alƙur'ani ko ta hadisi da ta bayyana a yi mata kiyasi a fitar mata da hukunci ƙur'anun karim wannan alƙur'ani ne mai girma bismillahir rahmanir rahim qala shaykh al imam al alim al allama al shaykh dattijan malami al imam jagora al alim masani al allamatu dutsan sani abdul bari sunansa kenan wancan duka laƙabi ne da malamai suka yi masa ka gane yayi asalin sunansa Abdul Bari bawan Allah Al-Bari'u makajin hadisa daga cikin sunayen Allah akwai Al-Bari'u Al-Musawwiru yi mana Abdul Bari ne in aka sa wakafi ne ba Abdul Bari Al-Ashmawi mutum garin Ashmawa sunan gari ne Ashmawa Al-Rifa'iyu sunan dariƙa sace ta rifa'iyya ɗariƙar saidi ahmadu rufa'i ɗan ɗariƙa ne kamar da mai izziya ɗan ɗariƙa ne na shaziliya ya gaya maka a cikin mukaddimarsa shi ma su ba sa ɓoye kansu shi wannan ɗan ɗariƙar rifa'iya ne shi kuma mai izziya ɗan ɗariƙar shaziliya ne yau a rifa'i wannan ana dangata shi ga ɗariƙarsa ka gane a yi rahimahullahu ta'ala Allah ta'ala ya ji kansa to qalan nan da ya faɗa ga abin da ya faɗa qala ya ce sa'alani ba'dul asdiqai shashin abokai ya roƙe ni an a'amala muqaddimatan na aikata wani littafi abin gabatarwa cikin cikin ilimin fiqh ala mazhabil imam malik abu sa mazhabil imam malik ibn anas dan anas radiyallahu anhu ka gane ya wani shi nuna maka mutumin sufi ne ya kira maliku dan anas wanda ba sahabi ba ba tabi'i ba tabi'u tabi'ina ne amma yace radiyallahu anhu ka gane masu ta'arifin ne littafin su da suka ban sunansa suka ce masa rahimahullahu ta'ala wannan ba maganarsa bace wanda suke gaya maka ya ce قال أكتبا الشيخ الفقيه العالي الإمام العالم العلامة أبو الباري السماوي في أكتب رحمه الله تعالى wannan masu rubuta masa mukaddima ne kala ya ce to ga abin da ya ce sa'alani ba'dul asdiqa an amala muqaddimatan fil fiqh ala mazhab al imam malik ibn anas radiyallahu anhu to da su ta'arif su sufaye islahin su duk wani salihin bawa nagari suna gaya masa radiyallahu anhu ba sai sahabi kadai ka gane ai shi yasa ga mutumin da ba sahabi ba ba ma tabi'i ba imam malik tabi'u tabi'i na ne amma da yace malik ibn anas sai yace radiyallahu anhu ka gane ai kuma ka'idar su a cikin alqur'ani suka same shi inda Allah yace والذين اتبعوهم بإحسان لقد تاب الله على المهاجرين والأنصار ليه جبر sai waɗannan taba'uhun da ihsani ko sai Allah ya karbi tuban muhajirai da lansaru da wanda suka biyo bayan su da kyautata kuma babu kaidi duk wanda suka biyo bayan su amma bi ihsani su dama جاوزوا القنطرة المهاجر ولا أنصار قد أن كوي سوسن كوتتا بأتي ولا سكا كوتتا والذين أحسنوا من المهاجرين ولا أنصار أكتي المهاجرين ولا أنصار سأكتي والذين تبعوهم بإحسان سوسن كما كوتتا بأتهم ka gane ai wanda suka biyo baya ne ake samu da sharɗin da ihsani da kyautatawa a mutumin da ya hijira saboda annabi al'ansaru ya taimaki annabi ai ya gama kyautatawa akwai wata kyautatawa da ta wuce wannan to wanda ya biyo baya ne ake sharɗanta masa bi ihsani to da su muhajira wal ansar da duk wanda ya biyo bayan su da kyautatawa radiyallahu anhu wa radu an magana ta kare saboda haka kowa ma inda ya kyautata kana masa kyakkyawan zato to zaka ce masa radiyallahu anhu a ta'arifi ko istilahi na sufai eh amma ta'arifi da istilahi na sauran malaman musulunci ka gane ai magabata malaman mazhabobi na ahlus sunna wal jama'a su sun takaitu sai sahabi ne ake masa insha da radiyallahu anhu wanda ya biyo baya a ce rahimahullahu ta'ala ka gane ai wannan istilahi ne ko na bangare da irin nasu kuma ba laifi ba ne sun yi ne dan a tantance in ka an ce mutum radiyallahu anhu a wajen su to sahabin manzo Allah in ka an ce masa rahimahullahu bayan sahabbai yau aka yi shi to mala yake fa ajabtu sai na amsa wa shi wannan ba'dul asdiqa da muka faɗa sa alami ba'dul asdiqa ba shashin abokai ya roƙe ni da wannan littafi to fa ajabtu sai na amsa masa ila zalika ai zuwa ga wannan roƙon da ya min rajiyan lisawab ina mai kaunar sakayya ta lada a wajen Allah alhamdulillah amen raka da fitowa ya himma ziya shafi shafi na sha na karbi abin da su da dubu da abin da ba ko kare rubuta ko karbi musu shinkafa gidan sura ta nawa shafi na sha takwas ko na sha nawa yau shafi na sha tara ko mun je na sha tara ko wa sunanuhu sunnonin alwala samaniyatun guda takwas ne al'ula sunna ta farko gasulul yadaini wanke hannaye guda biyu qabla idkhalihi ma fil ina'i kafin shigar da su a cikin ƙwaryar alwala imana idan abun alwalan mai buɗaɗɗen baki ne kuma ƙarami ne ba baho bane ko bokiti to an sunnanta maka ka karkata ka wanke hannayenka zuwa wuyan hannu kafin ka shigar da shi fil ina a cikin ƙwaryar alwalan ko a cikin gwangwamin ko a cikin ma menene wa yanwi yana yin niyyar at-ta'abbud da yin ibada a wannan ba sunanta maka ba garin karkatawa sai ka tsuntsunar da ruwan kawai ka sa hannu ruwan yana da yawan da dan ka sa hannu ba zai gurɓata ka gane ai yawwa akwai eh abubuwa da yawa kamar mutumin da ya zo bakin kolaba ko bakin gulbi ko bakin kogi sai na zai karkata kogi eh to da wannan suka riskar da babban abu yawa ko kwatanniya kaga shi zama abu na yake a kafe yawanci ma ba a motsa ta ko kafara in ji kanawa yawa da kuma katon masaki ko katuwar kwalya da in kace za ka karkata wani kila ka tuntsire ma inda dama kwalya tsini ne da mazauninta ko to da bahu babba da wata fanteka wannan duk babu sunan karkata in ya zama madaidaici ne mai buɗaɗɗen baki to an sunnata karkatawa a wanke hannaye wa yanwi da gasilihi mata abuda wa yanwi yana yin niyyar a ta'abuda yin ibada da gasilihi ma da wanke wannan hannayen bi mana zai kudura niyyar sunnonin alwala kai wai ka ce bari zan wanke hannayen nan saboda dattin da yake jiki ko daga wanka ka fito ko daga kogi ka fito in za ka yi alwala ko ba datti a jiki to an sunnata maka ka karkata ka wanke hannayen in ma da buta ne an sunnata maka sai ka wanke saboda ibada ba wai don dattin da yake jikinsu ba wa yaghsilu kulla wahidatin kuma yana wanke kowace kwaya ɗaya daga cikin hannayen ala hidatiha a bisa kadaituwarta salasan sau uku ya karkata ya wanke hannun dama sau uku ya karkata ya wanke hannun hagu sau uku kada ya irin na mai cin to ya ɗebo ya hada haka da haka ya wanke in ya yi haka ɗin ya wankutun da ya wanke amma ya bar musahabi wanke wa shine sunna kadai ta kowace da wanki sau uku uku wannan mustahabi ne الثانية سنة تبيو المضمضة كركر الباكي وهي إتك إدخال الماء شقد الوا في الفم أشكم باكي ثم يقبشده سنن يكون كريش عشان كون كريش ولا ربتي ne Hausa suka sata ثم يخبشده sannan ya kurkure shi wa ya mudduhu ya tofar da shi shine almadmada zuba ruwa a baki da kurkurewa da tofarwa as-salisatu sunna ta uku al-istinshaqu shaqalwa wa huwa shine jazbul ma'i fuzgar ruwa bi nafasi da numfashinsa lidaki da an fi domin shiga hancinsa ka gane ai eh ya shaƙa ruwa da numfashinsa ba ɗurawa zai ba shaƙawa numfashinsa ne zai ja ruwa arrabi'atu sunna ta hudu al-istinsaru facewa wa huwa shi kuma shine daf'ul ma'i tun kudo ruwa min al-anfi daga hanci bi nafasihi shi ma da numfashin wancan azubkar ya rubuta bi nafsihi bi sukunil fa'i to sabaqul qalami ne fa fa wannan fataha ce bi na fasihi wanda bai gyara ba sai ya gyara yau wato da numfashinsa numfashin shine zai shaƙa ruwan kuma numfashin shine zai fato shi duka wannan sunna ne ma ja'ali sababa tare da sanya sababa wannan dan yatsan na nuni wanda ake isharar da shi a tahiya wal ibhamu da babban yatsa min yadi yumna na hannunsa na dama ya sanya su ala alfi akan hancinsa a lokacin fatowar kenan idan zai kace zai eh min yadi yusra eh sababa da ibhama din na hannunsa na hagu ya sanya su ala alfi akan hancinsa lokacin facewa eh kuma shakawar da hannun dama ka gane ai kamar an raba musu aiki da hannun dama zai ɗebo ya shaƙa sannan sai ya face da hannun hagu saboda sunnar manzo Allah ne duk wani abin da ya kama da ƙazanta yana amfani da hannunsa na hagu kamar tsarki ko goge majina ko fata majina din to kai ma an ka zo alwala din shakawa ka yi da hannun dama da shi ake aikin ibada amma facewa tunda abin da zai fito din ba asalin ruwan da ka shaka shi kadai zai dawo ba dole ba za a rasa wata guntuwar majina da za ta biyo baya to an so ka sa hannunka na hagu ka yi amfani da shi wajen facewa sabanin abin da za ga wasu suna yi da hannu ɗaya a yi haka kuma a yi haka akwai ƙazanta a ciki da hannun hagu ake facewa shi yasa ce maka min yadi hidu sira yan yatsun sababa da ibhama din na hannun sa nagu wa yubaligu ghayru sa'i wanda baya azumi ana so ya kai matuƙa fil madmas cikin kurkurar bakin nan wal insin tagi da shaƙa ruwa wanda baya azumi ana so ya cika bakin sa da ruwa ya kurkure ya zubar ya shaƙa sosai ya face amma in yana azumi to yayi su baya baya domin kan wani ruwa ya wuce masa ya karya masa azumi wal afdalu abin da yafi falala an ya tamadmada bi salati garafati yayi kurkurar baki da kamfatar ruwa uku kuma ya tsayiku sannan kuma ya shaka ruwa da facewa bi salati garafati shi ba da kamfata uku saboda akwai kaulin da ya halatta hada kurkurar baki da shaka ruwa kamar da mai risala ya sa maka duka faduwa shi yasa da sai maka al-afdalu wanda yafi amma akwai wata hanya wanda ba laifi ya bi risala ce wa lahu jam'u zalika ya halatta ga kurkuran baki da shakalwa ya haɗe su a lokaci guda in ya kamfato ya kurkura ya zubar kuma da guntun ya shaƙa ya face ya yi ɗaya sun sai ƙara kamfatowa ya kurkura ya zubar ya shaƙa da guntun ya face ya yi biyu da haka har ya yi uku in yi haka ma ya yi kaga jama'a bainal mudmalati wal istinshaqi kenan to amma ta maka wal afdal wanda yafi falala an ya tamma da mudda bi salati garafati yayi kurkulan bakin sa da kamfata uku thumma yastanshiqu bi salati garafati sannan ya shaka ya face da shi ma da kamfata uku to alhamdulillah sai ne na'am to mala awwal na tsanga shi yasa yau ba mu gan shi ba malam basharun to Allah ka shi lafiya shafi to risala samuru dali ne gajeren bugu shafi ɗari biyar da uku ina za mu tashi والبيع على الخيار الجائز shine wal bai'u ciniki ala likiyari a bisa sharadin ba da zaɓi ja'izun halal ne ka gane ai ka yi ciniki da sharadin alkiyar zaɓi zaɓi na tabbatar da cinikin ko kuma na warware cinikin ka gane ai kuma duka minal ba'i awil mubta'i zaɓin ya fito daga mai sayarwa ne awul mugutai ko mai saya au kullum min huma ko kowannen ya shaɗanta wa ɗan uwansa wannan zaɓi duka ya halatta ko dai mai sayan ya ce yi wannan ciniki na saya kaza yadda ka sayar mun amma da sharaɗin zan je sai nan da kwana uku in na gama shawara zan zo na ba da kuɗi na karɓi abin da na saya. Kai ma da za ka sayar masa kana da zaɓi. Ka ce to cinikin nan na sayar maka yadda ka saya, amma da sharaɗin ba yau za a karɓa ba, nan da kwana uku zan yi shawara. In na gama yanke shawara, in kwana uku ya cika ko dai na sallama maka hajar na karɓi kuɗi, ko kuma in fasa sayar maka. kowa yana da damar da zai shaɗanta wa ɗan uwansa. Ina fata an gane. Amma da sharaɗi iza bara bali zalika ajalan ƙariban, kamar da na faɗa nan da kwana uku. Idan suka buga wa wannan ciniki nasu ajalan lokaci ƙariban makusanci. Ba kwanaki da yawa ba karka ba da zaɓi da sati biyu uku shi yana ajiye da haja. Kuma sai an yi wata ka zo ka ce masa ai ka fasa ba za ka saya ba kaga ka zalunce shi. Ka hana shi ya sayar wa wani kuma kai ka dawo baka saya ba to shari'a tana duba lokaci kuma amma ba ta yanke lokacin ba ajalan qariban tace lokaci makusanci ila ma tukuta babu fi tilka sil'atu zuwa gurgurda yanda za a jarraba wannan hajar a cikin sa ka gane ai akwai abin da a kwana ɗaya biyu uku ba za a gane ingancin sa ko illar sa ba ko lokal ne ko original ba za a gane ba akwai abin da a kwana bakwai ba za a gane kyansa ko illarsa ba akwai abin da a wata ma ba za a gane ba akwai abin da sai shekara sannan ake gano kamar ciwon hauka da farfadiya ana ba da sharaɗin shekara ne ka gane ai amma kamar abin da safa handset yanzu da ake sayarwa a cikin awa ashirin da hudu ba mutum zai iya gane inda zai amfani da ita idan ta ci wani mouse speaker ne ko ta ci wani sikirin ne eh ko ba a jin magana sosai ko tana rena sabis ko batirinta ba ya rike wuta ba ya rike caji ka gane a cikin da awa 24 kana kira ana kiranka za ka iya gane duk matsalolin da take da ita yau shi ne to tafi awa ko yawa kamar na sani kuma kaga ba ta waje ba to kaga wannan lokacin da za a yanke masa yayi daban da mutumin da ya samu da mutumin da ya kai rediyo ko ko tefar koda wanda wani zai zai zai iya jin robobi ne a ciki a kwana ɗaya biyu ba za ka gane ba daga tayi sadi suka yi ta fara keket keket to kaga alamar ba da kyau to shi yasa shari'a ba ta yanke kwanaki cewa zuwa lokaci kaza ba a ila ma su ta bazu fi tilka sil'a zuwa gwargwadon yanda ake jarraba wannan hajar a cikin wannan lokacin aw ma ta kunu fi mashura ko kuma abin da yin shawara take kasancewa a cikin sa to ni yanzu cinikin nan ko yan kasuwa yanzu ba ku da gaskiya kwanaki ma nayi wani ciniki an cuce ni amma duk da ka ce mun wannan shine original din shine mai kyan to na saya a farashin da ka faɗa amma da sharaɗin zan je na yi shawara nan da kwana uku zan je na duba wanda suka san abu in sun ce min shine original mai kyan to zan zo na biya kuɗi in sun ce mun lokal ne to zan dawo da kayanka kaga wannan ba maganan jarrabawa ba ne tunda shi bai san kansa ba zai je ya shawarci masana abun to shi ma dai a yanke kwanaki gwargwadon abun da ake jarraba wannan ko ake neman shawarar wannan haja amma dai wannan abin da ake magana fa wala yajuzu naqadu biyan farin kuɗi baya halatta filkiya da cikin cinikin ba da zabi yawwa ka sani dama ina maka na gaya maka in ya je kwanaki suka cikin ya dawo ko dai ya karba ya bada kuɗi ko ya ce ya fasa in ka biya kuɗi ba ka da dan kasuwa ne zaka ba shi kuɗi gobe ka dawo ka ce wai kun yi wani sharadi ya dawo ba da kuɗi sai dai ce ka kawo to wani samu zai saya nan da kwana ka zaka zo an sayar baka kuɗin ka ka ga abin ya zama garari kuma to shari'a ba ta son garari wala fi hudati salati wala cikin garanti na kwana uku da aka yi a ciniki da garanti nan da kwana uku nan ba batun shawara ko ko jarrabawa ba kawai yana taraddadi ne ba wai bai da ingancin abun ba ba wai zai da yayi shawara ba yana kokonto ni cinikin nan zan yi ko ba zan yi ba ka sa akwai wannan zan saya ko ba zan saya ba hakan kuma yayi cinikin to yana da dama ce to amma fa cinikin nan da sharaɗi nan da kwana uku in na gama taraddadi na gama shawara a zuciyata na saya ko bari to zan dawo in tabbatar da abu daya to duka irin wannan ba a biyan kuɗi wala yunqadu naqadu ko wala yajuzu naqadu baya halatta a biya farin kuɗi cikin irin wannan ciniki wala fil muwada'ati bi shartin wala cikin cinikin da aka yi shi cikin yin ragi almuwaba'a cikin yin ragi bi shartin da wani sharadi wannan abu wannan buhun ka sai mun kwano arba'in ne cif eh to na saya kan dubu ashirin ko talatin da ake sayarwa amma fa zan je in na auna na ga bai cika ba to zan dawo a rage mun kuɗin abin da ya tawaya kaga wannan an yi ciniki da sharaɗin za a yi rage idan wani abu ya bayyana to shi ma bai halatta a biya kuɗi ba sai ka je da shi ka duba in ya cika sharaɗi ya cika to ka dawo ka ba shi cikakken kuɗin in kuwa sharaɗin rage bai cika ba to za ka dawo a rage maka dama baka ba da kuɗi ba kaga iya abin da kuka yi shi za ka kawo maka to duka irin wannan ba a biyan kuɗi sai sharaɗin ya cika wannan fakatu fi zalika ciyarwa cikin wannan idan abu ne cin abu idan idan dabba ce ba ko bawa kaga suna ci suna sha kuma ba za a basu da yunwa sai tsawon kwanakin nan sannan a ce za a zo in an karba a basu abinci ba to da ciyarwa da addamanu jiya idan ya karbi kuɗin mutane duk da shari'a ba ta so to biyan kuɗin nan da kuma ciyar da ita alal bayi yana kan mai sayarwa in ma ka karba ka taho da ita gidanka tunda an ce za a je a jarraba ba jarraba ku ai ba shi zai jarraba ma ba za ka ce ila ma su kutubaru tu tilka sil'a to ciyar da ita yana wuyansa shi mai sayarwa dan ba ta zama taka ba yanzu sai kwanaki sun cika in an tabbatar da ciniki wa inna ma yutawadu ka sani ana yin raji ne lil istibra'i ko al aljariyatu ko aljariyatu so wa inna ma yutawadu aljariyatu shine naibul fa'il kenan wancan lamul jarri ba zai zama yayi na so zuwa ga aljariyatu ba duka tu ne ba hal annaku aljariyatu so shikenan wala yutawadu aljariya ba a ragin farashin baiwa lil istibra'i wanda aka sai da ita da sharadin yin istibra'i baiwarsa ce allafi lil firash wanda yana fata a shimfiɗa fil agalabi cikin mafilin jayin lokuta ka gane mafilin jayin lokuta a nan shine baya baya kai wata ɗaya bai take ka ba ku yangarsa sai yayi sadaka da ita ko da ba kullu yake takunta ba amma dai baya cika wata cikakke bai take ka ba in ta yi jinin al'ada kafin kai wani jinin yana kwanciya da ita ko da sau ɗaya ne wani ita ce allafi lil firaji fil aglabi in ya kawo ta kasuwa dole ne ya gaya wa wanda zai saya to fa ina takunta saboda haka in ka saye ta ba za ka kwanta da ita ba sai ka ga jininta shine istibra'i anan sai da ka saye ta dole sai ka jira istibra'i sai ta yi jinin haila ya ɗauke sannan ta halatta gare ka to idan ya sayar maka da wannan sharaɗi cewa fa za ka yi istibra'in ta kafin ka take ta to dole zai maka rage na gwargwadon ciyar da ita da za ka yi zuwa lokacin da za ta yi jinin haila ka san me dalili idan ba ta yi jini ba ciki ya bayyana ciniki ya ɓaci ta zama umu walada a wajensa shi dama bai wasa da ciki ta zama umu walada ba damar sayarwa ba damar kyauta da ita ya zo ya kai da ita shi bai sani ba yawwa shi yasa aka ce shi ne zai ciyar da ita in kuma kai za ka ciyar to zai rage maka gwargwadon ciyar wanda za ka yi mata na wata guda a cikin wannan kuɗin cinikin bayan gama ciniki an yanke to zai bayani kana kana kwanciya da ita ko za ka kwanciya da ita in ya eh lalle kam yana fata a cikin fil a galabi to za a rage gwargwadon ciyarwanta da shayarwa na wata guda a cikin cinikin awin da ke aƙarra alba'i'u ko kuma wacce alba'i'u mai sayarwa aƙarra ya yi kurci bi wadda ya hada takunta cewa fa yana takunta to wannan dole za a yi ragin gwargwadon ciyarwa istibra'i wa in ka na wakashan ko da ta kasance mummuna ce a dalwan ciki da muni ko kyau inda yana takunta to ai za ta samun ciki shi yasa misali ce maka kashe ta an ta kuna hamalat domin tsoron kar ta zama ta yi ciki faturaddu a mai da ita saboda haka sai an rage maka sai me kuma wannan ragin matabbaci ne ko da daga baya bata cikin bai bayyana ba ta yi jini ya ɗauke ba dama a dama maka da abin da aka rage kai mai sayarwa yawwa da me yasa baka rike ta ba sai ta istibra'i a wajen ka sannan kai ta kasuwa wala tujibu al-bara'atu min al-hamli ku fita daga ciki ba ta halatta ce ai ba ta da ciki yayi kulusi yana takunta kuma ce ai na tabbatar ba ta da ciki saboda aka mu yi ciniki a a illa hamlan zahiran sai dai ciki mabayyani gashi a bayyana dama tana da ciki kaga ba magana eh idan aular da ita yayi ta samu ciki ta hanyar aure to shikenan dama da cikin da baiwar duk bayinsa ne zai sai da ma ita da wannan cikin in kwa cikin nasa ne ka ga ciniki ba zai yiwu ba domin ba a sai da ummu walada alhamdulillah sai ne hasratul adawi ya fi nan ba da alƙe musu ina za mu tashi shafi na ɗari da saba'in da bakwai hashiya yawwa akan wata matsala muke na'am a tsira ta nawa daga sama ko ƙasa to farko ba wa sifatul istijmari bis salasa ko siffar yadda ake kare hoge bis salasati da duwatsu uku fi mahallin gadi a mahallin bayan gari an yamsaha bil awwali aljihatal wahida an yamsa ya goge aljihatal wahida ta shashi daya ka gane ai bi ma'ana gogewa daya eh bil awwal da dutsen farko ba zai maimaita wannan dutsen na farko wajen katse kashin ba in ya goge da na farko to shi wannan aikinsa ya kare wa bisani dutse na biyu ya sake goge aljihatar saniya bangare na biyu na duburar tasa wa bisalisi sannan na uku zai goge da ni almakaraji baki tsayen makutar bayan garin ka gane ai wato duburar kamar ya siffanta ta da leɓen baki ne sama da ƙasa yawwa in ya saki bakin ƙofar na farko ya goge shashin sama dutse na biyu ya goge shafin ƙasa na uku kuma ya goge jami'al makharaj sama da ƙasan gaba ɗaya wannan haka ake istibra'i na bayan gari wa sifatu sifar istijmari fi mahallin bawli a cikin mahallin fitsari an ya alal hajara ya sanya dutsen nan fi yadihi yumna a hannunsa na dama eh ba kamar tsarki da ake wankewa ko katsewa da ake yi inda hannu ne da hannun hagu ba a wannan dutsen zai rike shi da hannunsa na dama wa yamsau zakarahu sannan sai ya katse ko ya goge a zakar nasa da yadda hiliyu sura da hannunsa na hagu ina fata an gane hannun dama shi ne yake rike da dutsen sannan hannunsa na hagu shi ne zai goge fitsalin ka san yadda za a yi dutsen zai rike ba dutsen ne zai zai ya goge a zakarin ba hannun hagu ne zai kamo a zakarin ya zo ya goge a jikin dutsen da yake hannun dama ka gane domin me a shari'a ba a tsarki da hannun dama ko shi kuma goge fitsari da dutse dole sai hannu biyu ya yi aiki ɗaya ya rike dutse ɗaya ya rike azzakari ko saɓanin ruwa ruwa da hannu ɗaya za ka yi tsarki za ka yi wanke azzakarika da hannu ɗaya ko dubura ko da dutse za ka iya gogewa da hannu ɗaya amma azzakari hannu ɗaya ba zai iya goge fitsarinsa ko to hannun dama sai ya rike dutsa shi kuma hannun hagun ya kamo azzakarin ya zo ya goga shi a jikin dutsa ka ga ba za a ce ka yi tsarki da hannun dama ba ko amma idan ka rike azzakari da hannun hagu da hannun dama ka zo ka goge azzakari ka yi tsarki da hannun dama eh shi hannun daman din kawai ce baka ma zai ya rike ma dutse hannunka na hagu shi zai kamo azzakari ya zo ya goge a jikin dutse kaga da hannun hagu ka goge fitsari hannun dama kawai ya ce baka ma ya rike ma dutse dutse ko dama mai tsarki ne sanda ka dauko shi ko amma inda hannun daman ka je ka goge to kai tsarki da hannun dama shi kuma na ku shi kadai ba zai iya ba sai an taimaka masa to ka rike masa dutsen ka taimaka masa hannun hagu ya kama azzakarin ya je ya goge dutse shine abin da yake nufi anan wa sifatu fi mahallil bawli an yal'ala zakara fi yadihi al-yumna an yal'ala al-hajara fi yadihi al-yumna amma wa yamsau zakarahu ya goga a zakarin nasa a jikin dutse biyadi hidu sura da hannunsa na hagu to wa haka za haka zai dinga gogawa ya ɗauko dutse na biyu har na uku hatta ya ciffa zakarahu har sai a zakaruhu har sai a zakarin nasa ya bushe mun san jaffal kalamu ai mun san aljafafu bushewa to ba a so a ga danshi a kofar azzakar ya ɗauko dutse na farko in ya goge da shi in ya ɗauke danshin a zakari ya bushe shi kenan wa jizul wahidu in alqa ne askari dutse ɗaya ma yana isarwa in ya tsabtace wallan ma afa ubihima kalamahu wallan ma afahama kalamuhu yayin da kalamuhu zantan mai risala afahama ya fahimtar da cewa annal ahjara cewa duwatsun nan kadai ko ba a sa ruwa ba tujizu tana isarwa wa in kana ma'u mududan ko da ruwan yana nan samamme amma aka ji a sa ruwa aka sa da dutsen kadai yana isarwa wa kace to sai malam ya ji tsoron an mutawahama a ji tsoron ko a yi zaton musawatu zalika daidaitan dutsen da ruwa a ce in ka sa dutsen ka goge kaman kayi da ruwa ne kasan tunani zai iya zuwa tunda an ce in ka goje da dutse kadai duburarka ko azzakarinka ya wadatar ko baka sa ruwa ba ko akwai ruwa to za a iya cewa to ashe da kai da ruwan shi kadai da kai da dutse shi kadai duk ɗaya ne kuma alhali lamarin ba haka yake ba ko sai ya ji tsoron in ta wahama musawatu zalika listi'malil ma'i ko ga yin amfani da ruwa wahadahu shi kadai fil fadl cikin falala za a ce ai yi da dutsen ma falalarsa kamar yi da ruwa ne to da fa'a zalika tawahuma malam sai tun kuɗe wannan zato da tunani bi kauli da fadin sai yace wal ma'u amma fa kai da ruwa shi kadai a daharu shine mafi tsarkake kaga shine afdalu kenan kai da ruwa shi kadai ya fi kai da dutse shi kadai mai askar yake maka ka jam'ihi ma kamar hada su kuma ya fi kai da dutsen kuma ka sa ruwan shi kuma ya fi kai da ruwa shi kadai amma kai da ruwa shi kadai a ɗaharu ya fi tsarkakewa a kan kai da dutse shi kadai ruwa shi ne mafi tsarkakewa lil mahalli ga wannan mahallin fitsari ko bayan garin isu domin shi ruwa la ya buƙa ainan wala asarar baya barin ainihin najasar wala asarar wala gulgunta eh abin da zai bari kawai shine wani in ka shi ne yawa duk wankewarka a kaddara da za a shi na wannan gulun sai an zuwa ko amma ainihin najasa kamar ruwa zai tafiyar da ita gurbi da za a ga launi na wannan kashin ruwa zai tafiyar amma shi dutse ainihi yake tafiyarwa ainihin najasar amma baya gusar da asarinta to saboda haka ruwa ya zama adaharu lil mahalli wa adiyaku kuma shine mafi dadi lil nafsi a zuciya in ka sa ruwa ka fi jin dadi lalle ka tsarkaka babu kokon eh musamman gurin da idan ka baya gani shine dubura ka sa dutse ka goge duk da na karshe ka duba babu dai shi ba launin kashi to ba za ka samu nutsuwa sosai kamar inda da ruwa kawai ke ba ruwa shine adiyabu lin nafs in domin shi ruwa ya zabu shakka yana tafiyar da kokonto baka shakku cewa ruwan nan ya wanke asarin da ainihin wannan najasa bayan shi na da haru wa adiyabu kuma yake wa habu ila ulama ruwa shi ne mafi soyuwa a gun malamai sun fi so ka yi shi shi kadai akan kai da dutse shi kadai ka fata malaman nan gaba ɗaya ma malaman mazhabobi ittifaqan kenan in labnul musayyab sai ibn musayyab akirul mutaqaddimina fa innahu qala da mushaja al istinja'u min fi'l al nisa a yace wannan tsarki ai aikin mata ne sune farji baya goguwa da dutse kada kato namiji ka sawa jelar ka ruwa ji ibn musayyabi eh kuma ta bangaren ibbu kiwon lafiya eh suna cewa yawan yin tsarki da ruwan sanyi yana rage ƙarfin ɗalibin to kaga a nan ta ɓangaren lafiya to za a buga kai ibnu musayyib yawa wai wannan ta almajirai ce kwata malamai ko yawan tsarki ya kankanta ta ba mun da shi wannan muna kanana yace al-istinja'u min fi'lin nisa al-istijmaru shine shine na maza kana nan mutu ka dinga sawa gaban ka ruwa ita wannan ai aikin mata ne to amma da shi kadai ne ya faɗi wannan a cikin fuka hau wa humila sai aka ɗauki wannan kauli nasa ala annahu min wajibihinna a'a ana nufin shi ruwa yana daga cikin wajibin da aka keɓanta mata da shi ita mace ta yi fitsari to da za ta yi istijmari da dutse ɗari bai tsarkake ta ba sai ta sa ruwa to ta ina za ta fara abinda kana gogewa wani yana sakowa yau sai an sa ruwa yawwa abin da aka ɗauka dai shi ruwa min wajibi ne yana daga wajibin mata kamar namiji ne ya yi mazbi shi ma istijmari baya tsarkakewa fitsari na istijmari yake tsarkakewa amma mazbi dole sai ka sa ruwa saboda faɗin manzo Allah ga sayyidina Ali yace ijsil zakaraka wa tawadda ka wanke azzakarka kaga ba magana gogewa wa dalilu ma qala shaykh dalilin abin da shehu mai risala ya faɗa dalilin sa shine marawa ibnu majah wal hakim abinda imam ibnu majah da imam hakim suka rawaita shi min qaulihi daga fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ya ma'ashar al ansari ya ku jama'ar lansarawa mutanen madina inna Allah qad asna alaikum khairan fit tahuri hakika Allah ya yabo na alheri gare ku cikin lamarin tsarki fama ɗahurukum ko ɗuhurukum ne tsarkin naku mutanen lansaru ba muhajirai ba Allah ya kira su Allah ya yi yabo gare ku cikin alƙur'ani cewa fihi rijalun yuriduna an yatadahharu wallahu yuhibbul mutahhirin da lansaru ake fama ɗuhurukum ne tsarkin naku da har Allah ya yi ku cikin alƙur'ani qalu sai lansaru suka ce naftaji bil ma' mu muna yin tsarki ne da ruwa muna tsarki da ruwa saɓanin sauran mutane da in suka sa dutse suka goce shi kenan kaza ashe wal ma'u ahabbu ila ulama kenan saboda manzo Allah ya ce Allah ya yabo alheri gare ku me tsarkin naku suka ce mu da ruwa muke tsarki kala sai mun zalika huwa huwa zalika wannan shine dalilan yaban da Allah ya muku fa alaikumu huna hore ku da shi aka ce fa'alaikum ko ba na hore ku ba to akwai dalili na ruwan ko na tsarkin fa'alaikumuhu na hore ku da shi ba na hore ku kadai ba da shi wannan ruwan duk sanda kuka yi fitsari ko bayan gari ku sa ruwa ku wanki ko da ba ku sa dutse ba kenan to kaga ruwa shine afdalu saboda wannan yabo to alhamdulillah sai me أكثر نوعي لا لا متاجي متانا أكثري تاجي منما Dari hudu da goma sha nawa, hanya ka duwa sosai ba da goma ba? Eh? na tabba irin namu ne to ina za mu tashi ɗari hudu da goma to a tura ta biyu daga ƙasa ko ƙarshen ta biyu wa fi yusrihi bi ba'di qimatihi ko idan mutum ya yanta haƙƙinsa da yayi tarayya da wani cikin mallakar bawa shi da wani suka mallaki bawa ko kamar ya mallaki nisifi na bawa ko ya mallaki sulusi ko sulusani ko rubu'i ko kumusi ko sulusi ko subu'i ko sumuni ko tis'i ko ushiri ko ma me ya mallaka ko mun kankantar abin da ya mallaka ko mun yawan abin da ya mallaka a cikin wannan bawa to idan ya ce ya yanta haƙƙinsa da ya mallaka a cikin wannan bawan kuma shi din yana cikin fi yusri yana cikin wadatar to yuqawwamu alaihi za a masa kimar sauran haƙoƙin da ya rage bi qadrihi da gwargwadon haƙƙin da ya rage ina fata an gane la bi irzihi ba wai da gadansa ba da gwargwadon abin da ya mallaka a bawan ba gwargwadon abin da ya gada ba idan bawan gadarsa suka yi zai ce shi ya'yanta nasu haƙƙin a wannan bawan to ba za a ce idan yana da wadata sai an masa kima ba ka gane ai shine yace wa fil jallab inji mai sharhi wa in warisa ba'dahu idan ya idan ya gaji bangaren wani bangare na bawa lam yusaq alaihi ko ba za a yanta masa shi ba sai in shi ya yanta kayansa ko da wani bangare ne ya gada falau a daga isnani da mutum biyu za su yanta haƙoƙinsu kamar su su uku ne suka mallaki bawa ɗaya sai biyu ba sun fulin jaye ba suka ce su sun yanta rabonsu to ƙuwi nasibu salisi za a yi ƙimar rabon mutum na uku da ya tafi da yanta nasa haƙƙin ba alaƙabin nasibi ma abu sa gwargwadon rabonsu ka san ba lalle ne rabon ya zama daidai wa daidai ba eh gadon sun gada su uku amma a cikin wani ya gaji nusufi in miji ne ba yana gadon wata sanu suke ban ba da ko jika eh wannan shi kuma dan uwa shakiki ne na miji eh ita kuma wannan yar uwa shakiki ya ce mace ka ga laban su bai sa zama ɗaya ba ko shi wannan ya gaji nusufi shi kadai saboda ba ɗa ba jika su kuma ‘yan uwa sun shigo gado su ma saboda ba ɗa ba jika babu uba miji dole a bashi nisfi saboda wala kun misku ma taraka azwajukum illa na kullahunna waladu ko su kuma dan uwa shakiki da ‘yan uwa shakikiya za su yi nisba kalmatul hajjul unsayi idan idan miji ya ɗauki nisifi to su wannan nisifin ai za su raba shi uku ne shi dan uwa shaƙiƙi namiji ya ɗauki biyu ita shaƙiƙi ya ta ɗauki ɗaya shi ne nisa kan ba to ka ga rabon ya zama daban-daban su su uku to kowanne a cikinsu ko su biyun suka haɗu da mace da namijin ba su za su gaji wannan nisifin ba su raba sai suka ce su sun yanta haƙƙinsu na wannan bawa shi kuma miji da yau gaji duk su fesa shi da yanta ba so su biyun nan za su kawo nusufin bawan nan amma fa ala kadri nasibi ma ba raba musu daidai wa daidai za a yi ba aka haka an zalunci matar a ita da sagaji eh rabin nusufi ita fa rubu ta samu dan nusufin kai ba ma rubu ba eh dan nisfin sai da aka raba shi uku sannan aka ba ta ɗaya to shi wannan a cikin nisfin nan da ya rage zai kawo biyu cikin nisfin ne ita kuma da kawo ɗaya cikin nisfin kaga sun ta da haƙƙin wancan ala qadri nasibihi ma abu gurgudan rabon wa fi ta'aqubihi ma amma a cikin bibiyar su yuqawwamu ana yin kima alal awwali abu sa na farkon ne ba tare suka yanta haƙoƙinsu ba. Na farko da yake ni na yanta rabona bai kawo su kowa ba. Daga baya an kwana ɗaya biyu ku sai da yake ni ma na yanta nawa. Sai shi na uku da to ni ban yanta ba. To kai na farkon da ka fara. Wataƙila wancan kunyar ka yake ji ko tsoron ka yake ji shi ba ce ya yanta nasa. ko tsoron zagi a ce kawai su wani da sun kuɗi suke wai bawa ma wani ya ce shi ya yanta nasa su amma suka ce dole su sai an biya su kasan mutane da surutu akwai kuma da ba ya san ƙananan maganganu to kai da ka jawo ruwan kai kaɗai za ka biya wancan da bai yafe ba haƙƙin shi tunda wannan ya ce ya ya ya ya ya yafe din aje ba mu san me dalilin sa ba in ma da riya in ma dan Allah ya in ma tsoro shi ya sani abin da ya yanta din ya yantu amma ba za a tsora masa kima na biyan wancan mutum ɗaya da bai yanta haƙƙinsa shi ne wasi ta aƙudi hima a cikin bibiyar aina ta maka falau a daga islami da fatan wahi da kan kenan lokaci ɗaya suka ce min yanka sun da sun yi shawara a junan su sun yi tufaƙi za su yanta haƙoƙinsu amma in ɗaya ya yi gaban kansa kuma aka samu jinkiri daga bayan wani ya biyo baya ta shi ma ya yanta sai na uku yace shi bai yadda ba shi nasa bai yanta ba to yuqawwamu alal awwal za a yi kima ne akan na farkon sai ce ka isari ahadihima kamar kuma talaucewan ɗayan su su uku suka mallaki bawa sai ɗaya daga ciki yana da wadata shi ne kuɗi ne ya ce a ni ba zan yi da wani sulusun bawa ko rubu'in bawa ni na yanta hanki na ɗaya daga cikin ce shi bai yanta hankinsa ba ka gane ai to lokacin da shi wancan ya ce zai yanta nasa suka yi shawara da wani ɗayan suka yanta tare da aka bincika ɗaya daga cikin su mai kuɗi ne ɗayan kuma talaka ne bayi da abin da zai biya to shi kenan yi kawo alal awwali kai ne kuɗin kima tana kanka shi talaka kima ta faɗa ka shi ne ka yi isari a halima kamar talaucewan ɗayan biyu da suka hannu suka yanta bawa to kima ta koma kan mai kuɗin yi mana ya dawo kan ɗaya babu zancen alaƙadir na fi ma saboda wancan bayi da shi shi kuma kima ba ta hawan wanda bayi da shi tana hawa kan almusiru ne ba ta hawa kan almu'usiru yi ana maganar tare suka yi eh kuma ko shi ne na farkon ko shi ne na farkon mai kuɗi ya biyo baya to kai ka dawo kan kai za ka biya wancan haƙƙin kai kadai wal hamlu shi ciki ya tuba ummahu yana bin uwarsa a shari'a cikin yanci da cikin bauta ka gane ai sai cikin ummu walada shi kadai idan ka sayi baiwa da ciki to dan cikin ma bawon ka ne shi da ya sayar maka ba zai ce na sayar maka uwar banda banda ciki ba a to ka san haka ne sai ka bari sai ta aihu sai ka sai da ita banda dan amma in dai yana ciki ko ka shartanta banda abun ciki ya riga ya ji shari'a ta ɓata wannan sharadin haka nan yana bin uwarsa cikin yanci da bauta idan mahaifan nan yantacciya ce to abin da yake cikinta shi ma yantacce ne ko da uban da ya cikin bawan ka gane ai idan kuma uwar baiwa ce to ɗan da yake cikinta bawa ne ko da uban ɗan yantacce ne sai dai ɗan umu walada baiwa ce amma mamallakinta ne ya yi mata ciki to wannan yana bin ubansa ne in ta aife shi ɗani ba bawa ba ita baiwa ce ka gane ai an talidal amata rabbata an talidal amatu rabbata ko wanda suka fassara wannan ita baiwa ce shi kuma yantacce ne to a ƙa'ida duk da yin shari'a ba ta karɓa ba a ƙa'ida na hankali ba na shari'a ba idan ɗa ubansa ya mutu yana gada duk wata kadara da ubansa ya bari a idan uba ya mutu ɗa ba yana gane duk wata kadara da ubansa ya bari ba to ita ma baiwa ta baiwa ka ai ba ta da yanci ita ma zaman kadara take a wajen ubansa kuma ga ita ta aife ki kuma shi ya gaje ta ina fata an gane to kaga ya zama shine ubangijinta ita ta zama maulansa duk da cewa kuma ɗa ba zai kai da uwarsa ba to alhamdulillah sai ne akwai ko sai fatiya to ina ne yakin ba mu zauna da wani ba kaula kaula wani ya cinye lokacin ina za mu tashi cikin fasulun nuri ba to a cikin shafai da wutulun nan muke to ina za mu tashi eh waludiba an so iqa'uhu aw kadda tarawihi bil masjidi a masallaci ka gane ai bayan a baya ya ce maka a rakatanin fajr muke magana mun gama shafa'i da wutiri ko yawa an so aw kadda rakatanul fajiri bil masjid a masallaci in baka ji tsoron tserewa raka'a ba a bayan mun maganan wa karduwa wa karidahu raka'aha illa naktafa wata raka'ati aka ba shi damar yayi ta a wajen masallaci amma in ba an fara sallar asuba ba to an so mutum yayi ta yadda rakatan fajirin na a cikin masallaci akan yayi a wajen masallaci wa za ba an tahiyya in kuma ka zo baka yi rakatan fajr a gida ba ka zo masallaci liman bai zo ba to idan kai rakatan fajr nan na baya mai an tahiyya ga tahiyatul masjid ba za ka yi rakatan fajr kuma ka tayi kai tahiyatul masjid ba ko in ka zo ka yi tahiyatul masjid kuma ka tayi kai rakatan fajr ba ka gane ai in ka zo baka yi rakatan alfajir a gida ba kuma ka zo masallaci liman bai zo ba alfajir yayi to idan kai rakatan alfajiri to ya mai maka kame ga tahiyatul masjid domin ita tahiyatul masjid mustahabbi ne babu sabani amma ita rakatan alfajiri akwai sabani cewa sunna ce ko mustahabbi ne ta bi tahiyatul masjid karfi fa in sallahu bi ghairihi idan ya sallaci rakatan alfajiri digari a wani masallaci a gidanta yayi kafin ya fito masallaci kuma da ya zo masallaci liman bai zo ba to jalasa ya zauna babu tahiyatul masjid saboda mai la salata ba'da al-fajr illa rak'atan al-fajr kuma al-fajr ya riga ya hudu har kai rak'atan al-fajr a gida to in ka shigo masallaci kawai abin da aka fito mutum ya zauna walai raka'a ba zai wata raka'a ta gaisuwar masallaci ba wal iktisabu fi al-fatiha ai waludiba al-iktisaru fi al-fatihati wa wal adafi ne na waludiba an so takaitawa cikin raka'atanil fajri al-fatihati abu sakaratun fatiha kadai ba a so ka karanta sura makaruhi ne a raka'atanil fajri wa israruhu an so asirta shi ka nawafilin nahar kamar nafilfilin yini ka san ita raka'atai raka'atanil fajri bayna bayna ce ka baro dare ba ta shiga yini ba abin da za ka zai samu dare alfijir ya hudu idan ne azumi ne abu zai kala cin komai ba tunda alfijir ya hudu ko abin da ya sa aka ce ba ta shiga yini ba ai ba kai sallar asuba ba wata sallah ce ai ta kafin asuba sallar dare ko to ita ga ta nan baina baina to sai ta ɗauki sura ta kamannin sallar yini ake asurta ta duk da cewa a tubar da za ka zo ka yi ta kuma a bayyana za ka sallolin da ka yi a baya cikin dare kuma a bayyana ka yi ita kuma alhujir ya hudo gari ya waye ko amma fa ba kai sallar asuba ba to sai aka ce a barta a matsayin ta yadda aka ga annabi yana yin ta sirrin yana asurta ta baya bayyanawa to amma asurta yadda mustahabbi ne an so ka asirta ta ita face da zaka karanta a cikin ita rakatanul fajr ka nawafilin nahari kamar yadda an so ka dinga asirta na fulfulin yin na fulfulin rana ba a son bayyana wa asirtawa ake so wa jaharul laili ai wa jaharul salatin laili ne ya dunkule maka ai wa nudiba jaharu salatin laili sai ce wa jaharul laili kawai an so ka bayyana sallolin dare na nafulfuli da za ka yi cikin dare wata akada ko sunna tana kalfafa ko ku bayyana wa tana kalfafuwa bi wutirin a wutiri sauran in ka yi su a matsayin mustahabbi bayyanawa nafulfulin dare mustahabbi ne bayyanawa haka nan shafa'i musahabi ne bayyanawa to in ka zo raka'ar wuturi fa sunna ce mai ƙarfi ka bayyana din wa ta'akkada bi wutri bayyana wannan tana ƙarfafuwa a raka'ar wuturi wa tamadi haka nan wa rudibar tamadi fi zikiri an so mutum ya zarce da ambatan Allah isra salati subi a ƙarshen sallar asuba ba daga an gama sallar asuba ka yanke ka koma gida ka yi ta munshali ba ka zauna ka yi tsayin na fulfuli a menene azkarai duk duru ya har zuwa hudowar rana sannan ka tashi ka je gida an so wannan mai risala ce au qurbi dulu'iha ko kuma kusa da hudowarta wa ayatul kursi an so mutum ya karanta ayatul kursi bayan sallah ta farilla wal ikhlasu da qul huwallahu ahad والتسبيح ده تسبيح 33 والتهليل ده تهليل الحمد لله 33 والتكبير 33 ده yin takbiri wallahu akbar 33 وكتب النيات أنس وتك دليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 33 sau uku ba 99 ba to na dalilin ka cika da wannan kalmar guda daya wastighfarun an so mutum ya waita istighfari bayan sallar farilla wa salatun da yin salati ala nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa du'a'u da yin addu'a a kiba kulli farilla wannan a ƙarshen dukkan farilla ana neman wannan alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatun mu da bukatu da sun ka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أن أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونسيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النسير سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله